بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة في أصول الفقه الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي فصل ما لن يتي فصلي كنا ربيو إن جمال منزوري قال المؤلف المؤلف وندي ولف للتاهي an gane ko shine ibnu qudama rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama yace wa ikhtulifa an yi sabani fil af'ali a cikin ayyuka wa fil a'yani a cikin kuma zati na al'ainu ba ana nufin ido ba kalima ta al'ainu sun kace tana daukan ma'ana 46 cikin larabci akwai littafi da ni karanta duk sun kawo su amma dai akwai wanda an kafi amfani da su don haka ai hattara na al'ainu ana nufin azzat an gane ko al-muntafa al-muntafa biha waɗanda ake amfani da su qabla wurudu shar'i kafin shari'a ta zo bi hukumiha da hukuncin su abubuwan da kafin shari'a ta zo to biye hukuncin su i'lam to nan mai muzakkira fara magana kenan al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti yace i'lam ka sani anna khulasata ma dhakarahu al-muallif takaitaccen magana yadda za a takaice abin da shi mai littafi ya faɗa rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama da shi malamin da ya sharha da mu duka gaba ɗai fi hadha al-mabhath a cikin wannan mabhath wurin bincike kenan anna hukmal af'ali wal a'yan yace maka ai adhawatu almuntafa almuntafa biha abubuwan da ake amfani da su zati qabla an yarida fiha hukmun min ash-shar'i kafin hukuncin shari'a yazo fiha thalathatu madhahib akwai mazhaba uku kaga in guda ka sani an hada rami shi yasa karatu sai da bincike ka san mazhabobi ka san dalilan kowa kuma ka san yadda zaka yi mishi raddi al'awwalu na farko an na ha'alal ibaha waɗansu malamai suka ce asalin shi akan ibaha ne halacci wa huwa alladhi yabiru ilayhi al-mu'allif kaji malai yace to shine al-mu'allif mai wallafa littafi ya karkata zuwa gare shi ra'ayin da karkata gare shi kenan kuma zahaba wastadalla bi qawlihi ta'ala ya kafa hujja da huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine halitta muku duk abin da ke cikin ƙasa khalaqa ya halitta sai malamai sun ce nan ko ya zamanto khalaqa ya halitta ma fil ardi jami'an sun mastawa ila sama'i sanadin da ta ga al'arshi to sai da Allah halicci komai sanadin da ta ga al'arshi wasu kace nan khalaqa bi ma'ana ya ce ya halitta saboda duk abin da ya kaddara ba wanda sai hana shi fi'ili madina amma li tahaqquq wuqu'ihi in baka san shi ba cikin qur'ani yawa gare shi ya haɗa billahi wa nufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa nufikha fi suri ya wa nufikha eh an yi busa to yanzu da nan zaman gari muke an yi busa ta ta kiyama ai da babu za a yi busa ake nufi amma saboda ba wanda ya isa ya hana sai aka ce wani nufiqa fi suri fa sa'iqa shi ma madina man fi samawati man fil ardi thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuru wa ashraqat al ardu bi nuri biha anta ta haske ta haske wa wudi al kitabu anta azal ta ya ara shi da yawa na cikin alqur'ani shi yasa sai kai hattara wani lokaci fi'ili ma zai ce ka iske da ma'ana fi'ili amri wani lokaci fi'ili madi yana ɗaukar ma'ana hiye da goma fi'ili amri yana ɗaukar ma'ana hiye da goma fi'il mudari yana ɗaukar ma'ana hiye da goma cikin koma cikin ma'anil abin nan ma'anin nahu na ustaz dr fadl samar ra'i ina ganin cikin na biyo kawo nan bayani in baka sani ba wallahi sai ka caba qiyama Allah ce qala Allah hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum Allah ya ce yau na masu gaskiya gaskiya su take amfanin su Allah ko ya faɗi wannan magana za a ce na fi'ili madina da haka wallahi wallahi a tashi ai hantara wajen fassara na dan baku misali ne kawai wadan sun kace khalaqana ana nufin Allah kaddara ya kaddara ni ma fil ardi jami'an thumma stawa ila sama dan da ya halicce su tun duk gaba ɗaya da duk abin da a duniya shi nan amma a wasu abubuwa wasu itace yanzu na suke suke fitowa wasu sun mutu sun fito kaga ba wai an kare bane amma an riga an kaddara shi mun fahimci wannan ko ma fil ardi jami'an duk abin da ke cikin ƙasa al-baqara ayat 39 fa innahu ta'ala imtanna ala khalqihi Allah ya nuna ni'imarsa an gane ko ko a ce yayi gori tunda dan an ce Allah ya gori ba wani abin mamaki bane gaba yayi ne an kana wannan imtanna ala khalqihi bima fil ardi jami'an ya nuna musu ni'imar sa game da abin da ke cikin kasa gaba daya wala yamtannu Allah ko ba zai wato yi maka nuna maka ni'imar sa ba illa bin mubahin ko yi maka gori sai daga abin da yake halattacce na idlamin na tafi muharramin babu wani wata ni'ima a cikin abin da yake mi haramun ko ba ka dan bane giya dan mutun ya sha giya ana cewa Allah ya mai ni'ima a'a ya da yin abin da yayi tambada shi dan adam da wannan ne kenan za a cewa asalin al'amura al'ibaha wastadalla li'ibahatiha aidan bi siyagh al-hasr fil ayat daga cikin abin da malai ya kafa hujja da shi siyagh al-hasr الحصر كو القصر أشا مكانتي في الآيات أتين آيوك قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل كتي إنما أبن سني إنجما لمن زوري حرم ربي الفواحش أبن الله حرمتا الفواحش أبو ورسك ممونا ما ظهر منها وما بطن abin da ya bayyana da wanda ya koyu akwai maganganu da dama ka koma cikin tafsiri za ka ga ma zuhar min hawa batan aya ta 33 a cikin suratul a'raf to tunda an ce alfawahisha Allah haramta mafhumuhu duk abin da ba alfawahisha ba ya halatta ban sani ko mun fahimci kun fahimta ba eh da an ka ce abin da Allah haramta shine alfawahish shikenan misali qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin ku hattara da ainun da ba a ce ta'imin da alhamza kamar da suke karantawa ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir ban samu ba daga abinda an kamin wahayi sai abinda yake kaza kaza kaza kaza kaza kaza kidan wannan yake nuna cewa ashe asalin abubuwa halat ne haram ita ce take bijirowa ban sani ko kun fahimta ba domin ban samu ba abinda a haram sai kaza sai kaza sai kaza kenan nassi ya zo ne dan ya nuna maka ga abinda a haram wanda kuma ba shi ba ya zama ya zan halat shi ya kamata mu fahimta qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum kace ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku aya ta 151 ka kuma cikin ad-durrul masud fi ulumi kitabil maknun nan zaka ga aujuhul i'rab masu yawa har wadanda ka sani wadanda baka sani to anan da anka ce ku zo in karanta muku abinda Allah ya haramta muku a to kenan asalin abubuwa suna matsayin suna matsayin halat domin abinda a haram shine gittushin sa anka ce to wa nuna ba shi abinda bature ce l'exception confirme la règle ya an kai istithna'i to kenan wanda ya nuna maka wanda an kai istithna'i shine bai da yawa galibi ku to in wada muku abinda a haram kenan wadancan dama ba haram bane sai fa sai an fahimci istidlali wastadalla lidhalika aidan bi hadith malan yace malan ya kafa hujja da hadisi al halal ma ahallahu Allah fi kitabihi abinda ahalaci ne abinda Allah halatta a cikin littafinsa wal haramu ma haramahu Allah fi kitabihi abinda haram abinda Allah haramta a cikin littafinsa wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa'alu duk abinda shari'a ta yi shiru akan sa to yana daga cikin abinda ta yi shiru abin ga abinda Allah ya yafi to nan an ce fi kitabillahi kakka sa tsammanin sai ya zo karara a'a in an yi amfani da ka'idodin shari'a an ka gane abu haram na ya tabbata haram in an kai amfani da ka'idodin shari'a an ka gane abu halatta na ya tabbata halat ba sai da sunan shi ba saboda nan wani ya sai ya ce to ai an ce ma ahallahu Allah fi kitabihi to ai fi kitabihi cikin littafin Allah sai ce maka to shi kitabi ai alqur'ani shi ce abiyu shi ce abi sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan qur'ani shi yazo da adilla waɗanda ake fahimtar istinbatin nasoshi da su fa'tabiru ya ulil absar to yanzu sai wani zai ce mini kai ni son nake ka bani ayar da tace ya ayyuhal ladina amanu la tashrabu burkutu ya ce babu ya ce to ni cikin qur'ani ban ga inda Allah ya ce la tashrabu burkutu ba kuma babu hadisi inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashrabu burkutu don haka burkutu ba haramta ba da irin wannan nasoshin ne wadansu suke hadawa cikin rami saboda sun kasa fahimta cewa a'a shi alqur'anin akwai lokacin da ke zuwa da lafzi am wanda da za a rubuta littafi dubu ɗari ba su isa sai an sake rubuta su Allah ya ce wala tufsidu kada ku yi banda to duk bannar da za a yi tun daga zamanin annabi adam har kiyama ta tashi duk cikin banna take sai dai ka kalli nau'in bannar da za ka yi bincike kan shi akwai banna ta fuskar jagoranci banna ta malamai banna ta mata banna ta yara banna ta wata daula ta zarunci ta daula bannar ruwa bannar abinci bannar kaza bannar kaza duka sai sun shiga ciki duk abin da ka san banna na ya shiga ciki qur'ani na amfani da irin waɗannan lafuzan waɗanda za a iya fitar da mas'ala Allah ɗaya sai iyaka su kai sai kai bincike kan bannar da wane yayi bannar da wane yayi bannar da an kai a zamani kaza tufsidu kinnan duk ta kwashe su amma baka fahimta shi yasa wani sai ya ce wai yana son a bashi dalilin da yake nuna cewa yanzu turawa sun gano abin da ake kira at-talawuthul bi'i la pollution imamar yanayi sai ce to cikin qur'ani na an kaɗi imamar yanayi ina na Allah ya ce wala taf'alu at-talawuthul bi'i kai sai shi baka wahala sai ka ce to shi at-talawuthul bi'i menene ma'anarsa ai yana dimama yanayin duniya duniya tana shiga cikin hatsari ko to ya zan banna Allah ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha Allahu akbar haka na za ku fahimci na so shi ku istidlali in ba ka ba sai ku mutun shi wasa da hankalinka to al madhhab athani madhhaba ta biyu anna zalika ala tahrimi cewa sun kai al a'yan abubuwa haramun ne hatta yarida dalilul ibaha sai an samu dalilin da yace a halatta kaga sun zan kishe wadancan wastadalla li hadha bi anna al asl wadanda sun ka suko sun ka kafa hujja kenan wannan madhhab ya kafa hujja بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه domin asalin al'amari an hana kai amfani da abu sai an baka mi sai an baka umarni in dai ba naka na ba ko ba ka nan bane wa jami'ul ashiya'i dukkan abubuwa milkun lillahi na Allah ne mallaka Allah ce jalla wa ala Allah wanda ke madaukakin sarki fala yajuzu at-tasarrufu fiha illa ba'da iznihi bai halatta ba ko ayi aiki da su sai da izinin Allah wa nuqisha hadha al-istidlal malan yace an yi munakasha an tattauna shi yasa ba wai ba da hujja ba sai an tattauna akan dalilin ka in ya inganta wani sai ya ce ba ni hujja a'a hujja ingantatta hujja ingantatta kuma tana bukatar abu biyu ta zamanto ta tabbata aya ce ta alkur'ani cikin kira'o'in nan guda goma mutawatirai ko hadisi ne wanda an yi ittifakin ya inganta to yanzu ta samu gindin zama to sannan kuma bayan haka abinda ka fitas na hujja akwai shi ko babu domin mutum na iya bada hujja amma ta banza wallazina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun inda rabbihim akwai hujja ta iska mun fahimci wannan da kyau yace wa nuqisha hadha al-istidlal bi anna man at-tasarruf fi milki al-ghayr inma yaqbuhu adatan fi haqqi man yatadarraru bi at-tasarruf fi mulkihi an kace to wannan dalilin suka bayar adatan ga al'ada inma yaqbuhu yana munana ne adatan ga al'ada fi haqqi man yatadarraru a game da al'amari nan fi haqqi na nufin game da sha'anin man yatadarraru wanda yake cutuwa bi at-tasarruf fi mulkihi wanda in an kai amfani an gane ko da abin da ya mallaka fi milkihi kenan milkihi game da abin da ya mallaka kai yanzu in an taba kuɗin ka dole hankali ya tashi ko matarka ta taba kuɗin ka da sahi in ba ainiya ba sai ya tashi hankali to Allah lahu ma fi samawati ma fil ard kuma ma indakum yanfadu ma inda Allah ba da haka Allah bai cutuwa dan an ce an yi aiki da kayan shi ba tare da izini ba mun fahimci wannan wa annahu yaqbuhu adatan al-man'u mimma la darara fihi sannan kuma yaqbuhu yayi muni adatan ga al'ada an gane ko almanu mimma la darra fihi mutun ya hana abin da bai da wani cutuwa gare shi kamar yadda muka kawo labarin waɗansu mutane ko abin da ba su amfanuwa da shi in sun ka fahimci wanda zai amfana da shi sai sun lalata shi saboda tsananin rashin son jama'a wannan tunani yayi muni kal istidlal bi dhilli ha'itil insan kamar kal istidlal kamar mutun ya sha inwa shine istidlal bi dhilli ha'itil ha'it insanin mutun ya sha inwa ga katangar wani in an ce ha'it asalinta ana nufin galibi katanga ko a ce wani lambu wani lokaci ha'ita laraba suna nufi da lambu kamar mu ce danga ko garka wasu na cewa danga to ka zo cikin dangan mutum ka gaji ka shiga cikin wani icce don ka sha inuwa mutum a ce ya hana ka ai wannan al'ada ga al'ada wannan abin yayi muni ko ba ka dan bane walin tifa'i bi daw'i narihi ko mutum ya amfanu da wutar da mutum ya hasa mutum ya hasa wuta yana lokacin sanyi ka wani ya zo yana son ya sha wuta don ya sha wutan me zai cutar da kai ko ko dan ya zo da littafi ya yi karatu bi zai cutar da kai zai cutar da kai da komai ba amma waɗansu mutane duk abin da wani zai amfani da shi sai sun yi kokari sun sun toshe shi saboda suna da ciwo cikin ransu shine suna son girman kai kuma ba su fatan wani shi amfana da su sai halaka ta cin musu da an gane su cikin al'umma kare su ta kare wallahu jalla wa ala la yalhaquhu dararun min intifa'i makhluqatihi bi tasarruf fi mulki Allah kuma babu cutar da za ta samu shi yalhaquhu tarishike shi kenan dararun min intifa'i makhluqatihi dan makhluqatihi halittun Allah sun yi amfani ko bit tasarrufi fi mulki in sun yi amfani da abinda yake cikin abu ne na mallaka Allah ya ba su mallaka ubangiji المذهب الثالث مذهب تأكو التوقف سنك تكاي مودي أي سأي حتى يرد دليل مبين للحكم فيه سيمون سامو دليل وان دي بينا مذهب أكو كده وعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف ما ce ka sani cewa malaman usul fiqh suna da rarrabe bayani a cikin wannan babi mai littafi bai fayyace shi ba walakinahu ashara ilaihi isharatan khafifa sai dai yayi ishara zuwa gare shi ishara wanda take khafifa sauka sauka wa huwa annahum wa huwa wa huwa annahum yaquluna al-a'yan mathalan laha thalathu halati su al-a'yan hukunci suna da hali guda uku an gane ko kaga mallan dujira sai ƙara fayyace maka imma an yakuna fiha dararun mahadun abubuwa su zamanto cuta ne zalla wala naf'a fiha babu amfani cikin su albattata yanke ka aklil a'shabi samma alqatila kamar mutun yaci icce wanda yake asama daga asumuna wanda yana dauke da dafi ko guba alqatila mai kashewa kaga gaba wani alkhairi da kace sai mutuwa to irin shi na ko wanzo dan suka son su samu su samu su wa in ma an yakuna fiha naf'un mahdun ko ko zaman to amfani ne mahdun sake ko zalla an gane ko shine mahd ya an ce mahd shine khalis ta tacce babu wani abu tare da shi wala darar fiha aslan babu cuta a ciki wa in ma an yakuna fiha naf'un min jihatin wa dararun min jiha ko ya kasance a ta wata fuska akwai amfani wata wasu suka akwai cutarwa fa in kana fi darar wahdahu in dai cuta ce zalla wala naf'a fiha babu amfani aw kana dararuha arjah arjah min naf'iha ko ko cutar ta tahirin jayuwa daga amfaninta aw musawiyan lahu ko sun ka zamanto daidai fa huwa haramun to haramun ne li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam la darar wa la dirar ba cuta ba cutarwa gani ko wannan hadisi ashabu sunan da suka ruwaito shi malam bai cika takhrijin shi ba tana baya da hadisi wa in kana naf'uha khalisan idan ya zamanto amfani ne zalla la darara ma'ahu babu cuta aw ma'ahu dararun khafifun ko ko a cikin shi akwai wato cuta amma yak kadan an gane ko wan naf'u arjahu minhu shi ko amfanin yafi rinjaya fa azharul aqwal al jawaz zance mafi inganci shine azhar mafi fitowa a fili mafi karfi mafi rinjaye shine za amfani da su na fata an fahimci ni ya za mu fahimci wannan bari mu kara muku da aya alkur'ani saboda kan mu tashi kuma wani shi wayoyo hice to al'amarin na akwai waya gare shi yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima kaga ni sai Allah ya nuna cewa wa ithmuhuma zunubin su bannar da suka haddasa wa cikin al'umma akbaru min naf'ihima ai amfanin su kaga Allah bai ce ba su da amfani kwata kwata ba dan ka gane cewa ashe abu yana zuwa yana da amfani amma yana da cutarwa tunda shi mai gidan giya zai samu kuɗi mai bada hai gidan giya zai samu kuɗi zai tara kuɗi masu yawa za a yi kaza za a yi kaza to amma kuma ana nan yanzu ana shan giya yanzu sai ka ji an ce an soke wani da kwalba sannan ya an sha giya hankali ta yashi kai kaga matasa duk tambaɗe da su shi yasa da kasashen mu duk da turawa suka zo suka sa aka buɗe gidajen giya mafi yawancin sojojin mu da jami'an tsaron mu da ma'aikatan mu tun mashaya ne shi yasa sai kasar tattaye a makamci suka ta abin da suka ga dama yanzu ko sai aka samu matasa maharrata Qur'ani cikin kowane sector babu wani bature wanda suke kallo da wata kiba da an ja su ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun shi yasa dole su samu sabon system shi yasa yanzu expertinsu sun duba sun duba sun duba sun rasa yadda za a yi giya ba ta shayuwa ana ta kulle gidajen giya wanda da kuɗin gaba ɗaya suke komawa babu sallah babu wani abu soja bai sallah kuma an ce Allah ya bashi kariya Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun amma mai bai karuwa mai kwana ɗakin karo hishagiya kuma aka jira Allah ya bashi nasara wa zai bashi nasara to duk yanzu wannan sun ga abun bayyi yanzu an samu nahda ma'aikata da kowa yanzu kowa an samu karatu ya waye to shi yasa sai expertin sun kace to yanzu sa a guda ta muku saura daggare ta in kun bari ta kubce kariya ta kare shine ku watsa mata cikin aiki a kasashen musulmai a kowane sector in mutum ya ketare ko ne tarko bai ketare ta kumbaci ko annabin Allah kake in mutum ta ce ka neme ta sai a ce gaskiya ta kai annabi Yusufa, annabin Allah na ɗan annabin Allah na jikan annabin Allah na tattaɓa kunna annabin Allah na kuma ce kama kunna annabin Allah na. Amma da mace ta ciya da ta sai an ka ce ta adda gaskiya, sai da an ka bincike. Bill Clinton shugaban ƙasar Amerika, l'homme le plus puissant du monde da suke cewa, da wata mace ta ciya ne ta, ba ma a wannan lokaci ba ne sai da an ka shari'a sai da ya bada ruguza mulkinsa. DKS shugaban bankin duniya kwata-kwata da mace ta ciya ne ta, ƙarshe ma an ce ƙarya ne ko da ya neme ta ba cutar da kamar ba ana ba ci nasar da ita ba isa ko cewa ci nasar da ita sai da bai kuɗi masu yawa kuma ya rasa matsayin shi ƙarshe sunan shi ya ɓace kuma bai samu takarar ƙasar faransa ba dalilin mi mace shi yasa wallahi akwai wani filozof ina ganin na ƙasar najeriya ya ce in ana zancen tsoron allah ka a sa mallan da karuwa ɗaki guda a bar karuwa cikin ɗakin ta mallan cikin ɗaki to yanzu manya-manyan expertinsu sun ce a watsa mata cikin kowane sekta shi yasa sai a ɗauki mata a sa soja a ɗauki mata a sa 'yan sanda a ɗauki mata a sa kaza saboda wai sai a ce a'a in namiji na mu'amala da mace shi kenan zai kai inda bai shawarta wace ne ƙarya ta filis da muwai a ce su haɗu kuma a ce babu wani abu mas ƙaryar banza amerika da an kabar mata da maza suna aiki tare yanzu gashi na har namiji ga armin namiji mace ta ɗan mace sun ma wuce ma namiji da mace ƙaryar banza yau shi namiji zai bari mu shawa mace zuyyina lin nasi hubbu shawati min nisa'i wal bani wal qanatir muqaddara a dauki mata balagagu a kai su cikin kamfani a ba su wake su ci su yi koshi sannan ga solda cikin kamfani ya ci ya koshi kuma bai da mata ka kuwa wasa da hankalin mu jama'a ko america da ta dauka sojoji ka taba jin an ce afghanistan an taba soja an kashe soja america mace ajina suka cikin kumfanyi saboda duk lokacin da sojoji suka tashi bukatar su bukace su yi aiki da su dan saboda kasu je su yi fadi dan saboda in ba su da mata yawan fadi za su sai an ka kama su da su amfani da su mu za ku yi ba ƙarya Allah ya kyauta dan haka wannan kun ji makamin da expert sun faɗa musu har kiyama ta tsayu inda an kai amfani da wanga babu da ba a ce nasara har kiyama ta tsayu da an bar namiji da mace cikin daki guda makana ta kaki ta ci ta koshi duk yadda za ta yi ta ja hankalin shi ya sani shi ba haka nan na service ta kaza kaza kaza kaza kala dai ana dubara kala dubara ran sai ka ji banna ta abu da kuma an yi abu shi kenan biyar da saura to shi yasa sun ɗauki wannan makami sun ce a ci gaba da aiki da shi sai kiyama ta tashi babu ran da zai bada aiki billahi lillahi Allah ya kyauta wa qad ashara al-mu'allif ila hadha at-tafsil malan yace mai littafi ya bayyana wannan tafsiri bi qawlihi al-muntafa'u biha kiran da yace wanda ake amfani da ita fa mafhumuhu anna ma la naf'a fihi la yadkhulu fi kalami duk abinda bai da amfani kenan ba zai shiga ciki ba mu kare wannan nukta qala al-mu'allif rahimahullah ko al-mu'allif wanda ya wallafa littafi ya ce al-mubahu ghairu ma'murun bihi wadansu malamai sun ce al-mubahu shi abinda mubah ghairu ma'murun bihi ba umurni da shi ba ila akhirih wa ga alifun da lamun tanarfin ila akhirih min al-ma'lumi anna al-mubah lam lam yu'mar bihi malan yace abu ne sananne an gane ko shi al-mubah lam yu'mar bihi ba umurni da shi ba la tarkan wala fi'lan Allah bai ce abu ne bai ce aikata ba wa qad qaddamna annahu la yadkhul fi ta'rif at-taklif bi wajhin min al-wujuh ba zai shiga ba cikin ta'rifi na at-taklif dora nauyi bi wajhin min al-wujuh ta kowace fuska wa inna ma wato addauhu min aqsamil hukm at-taklifi musamahatan malamai sun sashi a cikin hukm at-taklifi musamahatan cikin rangwami gyara shine musamaha shi yasa sai kaji an ci cikin fiqh abin da ya shafi bawa da bawa an gina shi ne wato abin da ya shafi ubangiji da bawa an gina shi ne akan musamaha shi ko abin da ya shafi kasuwanci an gina shi ne akan mi akan al-mushaha rewa sai ka iske yan haƙƙin Allah na sai a ce an yahi babu na abu amma haƙƙin bawa na ina sai a ce sai an bibiya don bawa bai iya hina shi amma Allah ba ruwan shi shi adda lahu ma fi samawati ma fil ard ko ba haka ba wa takmilan lil qisma malamai sun kawo mubahu ciki takmilan don a cika lil qismati garabo a ce abu ya zamanto ko ya zamanto wajibi ko ya zamanto haramun ko ya zamanto makruhi ko ya zamanto mandubi sai suka kawo al mubah dan ya zamanto akwai mustawa tarafaini wanda shi baya nan baya nan takmilan lil qisma kama taqaddama alai kamar yadda gaba sai dai al mubahu din nan koyi hattara da shi akwai wata matsala mai muhimmanci kafin mu tsaida na san dai lokacin sallah ya fara matsowa shine cewa shi mubahu yanqalibu ila al-ibadati bin niyya shi yasa Sheikh Ibn Uthaymeen ya faɗi wata magana yake cewa ahlul yaqzati ahlu ahlul ghaflati ibadatuhum adat wa ahlul yaqzati adatuhum ibadat ahlul ghafla rafkanun mutane ibadatuhum adat ibadatu ta zan al'ada ya saba zakwa shi sallah ya ce Allahu akbar da nan ya ce Allahu akbar ya mace ina ne yake can ya ji an ce assalamu alaikum sai ya ce kai har mun ka baki iyaka saboda ya saba yin sallar mechanic ma wanda kuma cikin ibada mu da yawa yanzu abubuwa sun zama to haka yanzu zaka iso ne shi na tasbihi sai ka shi haka ga nan da nan sai ka ji ya kari ina subhanallah subhanallah mechanic ma ta koma al'ada ka saba yi hadda hadda qur'ani wani sai ka kira aina tadabbur aina alqira'a aina kaza aina kaza aina kaza ya bayan zaman maka wato al'ada ce to shikenan tunda ya zan al'ada kawai zaka yi shi ne kawai da ka saba amma wa ahlul yaqdati adatuhum ibadat ahlul yaqda mutanen da affalke ma'ana farka ta hankali yace to al'ada su ta zan ibada mutun ya je ya bacci ba al'ada bace ko ba ka nan bane ai dole da sai ka je kai bacci ko to in kan yi niyya ya Allah na yi zan yin wannan bacci dan in tashi sallar asuba in samu jami'i duk bancin da zaka ce an baka lada Allahu akbar idan kai niyyar kai bacci tun farkon bacci don ka samu ka tashi kun gane ko kai qiyamul layli to ko baka samu damar tashin ba to kana da ladan baccin ba ma takka abinci Allah ne ya wajabta ma ko ba ka nan bane don haka in dai kana ka mata abinci na don saboda al'ada ka dauke shi ta ci ta zama da tunda ka san in ba ta ci ta ta ta yi kai ko tsoro kai to in haka ka dauke shi shikenan ka aikin banza amma in ka yi ne don saboda Allah ne yace ayi ibada ka kai duk abin da za ta ci ko kwaya guda ce ta hatsi ko ta shinkafa sai Allah ya baka lada hatta ma tunfiquhu fi fi imra'atika duk abin da zaka bata matarka ta cika san ibada na ranar tashi alkiyama ko da aka zuwa sai ka isga wata lada ta mai yawa amma ya zama to ka dauke shi matsayin ibada ce kake yi abincin da kaka ba iyalinka abinci duk abin da an mubah kai kokari ka maida shi niyya ya koma ibada lada mai yawa zaka samu in ba haka ba sai ka rasa lada mai yawa ciyar da iyalinka matsayin abu ne wanda yake mubah dole naka ba su amma in ka dauke shi matsayin ibada ya koma matsayin ibada saduwa da iyali in ka dauke shi matsayin mubah kana da bukatar mace kawai kai kwanciya kare ka ta kare amma wa fi bud'i ahadikum sadaqa in dai da niyyar bauta Allah kai wabtahu ba ka taballahu lakum sai an baka lada don haka wallahi ku gyara niyoyinku ko in ce mu gyara niyoyinmu eh dan ka mutun shi wasa to na ga lokacin sallah sai a tsaya nan sai bayan sallah sai a karasa sauran